الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو رانا الليتنين ترى قوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا على دبو الآية لديه دا أربعين دبيو وان دي دي دي دا أشرين دا شدا ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa dan maryam shekara na da dubu biyu da ashirin daidai ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna a nazmu matnil ajin romiya wato karatun waƙe na littafin al'ajin romiya wanda babban malami sharafuddin yahya al'amuriti ya rubuta don ya waƙe babban littafin nan da ya shora a duniya shine al'ajin romiya da ya shahara a wurin malamai da ɗullabul ilmi kuma wannan shine darasi na goma sha biyu insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi wanda za mu tashi farko-farkon babi na babu irabi alfi'il babi mai magana akan li'irabin fi'ili a shafi na ashirin da ɗaya kenan da yake cewa raf'ul mudari illazi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada tumala yace za mu karanta li'irabin fi'ili wani fi'ili alfi'ilul mudari dan shi yake wa li'irabi eh amma fi'ilu amrin alfi'ilul madi waɗannan mabniyai ne saboda haka babu i'rabil fi'ili yana nufin alfa'ilul mudari za mu je ake masa lirabi ko da shi da yace raf'ul mudari illazi tajarrada raf'a ga fi'ili mudari wanda yake ya tsiraita at-tajarrud shine a mai da abu tsirara a cire mai sutura daga jikinsa a nisan tashi daga wani abu shi ake kira at-tajarrud to al-fi'lul mudari wanda yake ya tube ya tsiraita ya nisanta an nasibin daga harafin da ke masa nasaba wa jazimin ko wanda ke masa jazma ta abada to yi masa rafa din ya zamo wajibi har abada saboda haka duk sanda alfa'ilul mudari ya zamo mujarradun anin nasibi wal jazimi to wajibi ne a yi masa mi a yi masa rufa duk da ya kamata ya kawo dole sai ya zama mujarradun kuma an nuna taukiri wa nunin niswa sannan ya zama mujarradun kuma an hurufil illa waɗanga abubuwa guda uku to sai fi'ili a alfi'ilul mudari ya nisanta da gare su sannan ya masa rufa yake wajibi sannan yake masa wajibi na farko ka a samu nasibun ka a samu jazimun ya gabace shi ko kuma kar a samu nuna taukid eh al-khafifa ko as-saqila haka kar a samu nunin niswa ta shige shi yawa idan nuna taukid ta shige shi ko nunin niswa wannan sara mabniya a wannan lokaci ya zama mabni haka sannan kuma kar a samu huruful illa sun shige shi huruful illa to ya kamata ya kawo biyu amma sai ya kawo nasibun da jazimun فانصب بعشر وهي أنوالا وكي كذا إذا إن صدرت ولا مكي تسيتي كي نصب قريش بعشر ده حرف برغومة من النواصب الفعل المضارع عشرة كما يريد شيء ميمتن يا أنبتا ابن أجر آه وانا شيني مذهبر معلمان كوفة cewa nawasib guda goma ne amma malaman basara su sun ce a nawasib guda hudu ne eh nawasib waɗanda suke yin nasba ga fili mugari bi nafsiha da karan kanta to guda hudu ne su ne farko waɗanda zai fara kawowa sauran guda shida duka suna yin nasba an da take boyayya ita ce ta yi nasaba a kansu saboda haka zai zamo mansubun ne bi an mudmara wadda shi ne fahimtar su malaman basara eh to amma nan dama mai littafin mazhabarsa ta kufa ce to shi kuma dama mai littafin da ya zo waƙe bai ɗauke shi daga wannan mazhaba ba sai ya bi shi akan wannan akan wannan tsari shi yasa ya ce fansif bi ashirin da wani wuri za ka iya karanta ka ji an ce ma hudu ne na wasu kamar in ka karanta a sauran littattafai musamman na zamani kamar an nahawul wadih za ka ga haka ya kawo guda hudu don sun gina littafansu ne akan mazhabar basara to shi ne ce wahaya an ga su shi ne akwai an walan wa kai wannan su ne umda su ne ginshiƙai wajen yin nasaba ga alfa'ilul mudari wajen yin nasaba ga alfa'ilul mudari kamar misali ka ce a ya surruni an canja filin tihan yana faranta mini rai sosai a ce ka samu cin jarabawa ina jin daɗin haka ko kuma da Allah ta'ala alima an saya kuna a kira a wayanda suka yi nasaba akwai saya kuna akwai saya kuna alima an saya kuna to wasu na ganin saya kuna ya kuna din nan mansubun ne biya to haka nan muna da walan ita malan ko ita tana da yawa ma a misalin larabci kamar ka ce misali lan adriba zaidan ni ha ba zan bugi ba zan buge zaidu ba to abdurriba kaga mansubun ne bila ko to haka nan kamar faɗin banu isra'il lan nabraha alaihi akif aga lan nabraha ba su ce lan nabrahu ba saboda ta wallan ko faɗin wancan walan abaraha al'arba kaga abaraha bai ce na baraha ba ɗau uwa annabi yusuf kenan to saboda haka lan tana yin nasu ba ko kuma faɗin Allah ta'ala walan taf'alu bai ce walan taf'alu na ba duka nan wa'annan ayyuka din mansubai ne da lan haka kai ita ma kai takan yi mi takan yi nasu ba an gane waka ce ji ito ilaika kai a ta'allama ai na zo wurinka ne don in yi karatu to kai a ta'allama za ka ce ba kai a ta'allama ba kaza izan haka izan duk da ita tana da sharuɗa biyu amma ya kawo guda sharaɗi na farko an ta kuna musaddara ta zama farkon zance ta zama farkon zance ba tsakiyar labari ba sannan take yin nasa ba sannan sharaɗi na biyu fi'ilinta da ta biyo baya gare shi ya zama al-mustaqbal ya zama al-mustaqbal kamar yadda muka bada misali misali je ito ilaika a sa'azuruka kai sa'azuruka gadan sai ka ce izan ukure maka zan kai ma ziyara gobe to sai ka ce izan ukure maka to izan anan musaddara ce domin sa'azuruka gadan labari ya kare jumla ta cika izan sa'azu sa'a menene sa'ukuri maka sabon labari to shi yasa yace in suddirat idan an fara da ita farkon zance kuma fi'ilin ya zama mustaqbal duk da bai ambace shi ba wala mu kai akwai kuma lamu lamu kai wanda ake kira labul jarri asalin ta labul jarri ce to amma an kira ta lamu kai saboda kana iya dauke kai ka kawo ta ko ma'ana na nan lafiya ƙalau ji'tu ilaika kai a ta'allama kana cewa kuma li a ta'allama za ka yi cewa li a ta'allama duka ya yi sai wa lamu jahadin akwai lamu jahadin wadda take korewa ya gabace ta jihad ana nufin annafiyu yawwa kamar misali ba da Allah ta'ala wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim kaga li yu'azzibahum wa ma kana Allah li yutli'akum li yutli'a a gani to wannan ana kiranta lamul jahli ko lamul juhud ita sharadinta a samu harafin korewa ya gabace ta kaga wa ma akwai ma eh wa kaza hatta ita ma hatta tana yin nasba hmm warba da Allah ta'ala hatta yaqu lar rasul a kira'a wanda suna karanta ya kula akwai kira'a hatta ya kulu hatta ya kulu rasul to akwai kira'a kuma hatta wa zulzilu hatta ya kula rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrul a bakara kenan ko to kaga anan hatta ita ma ta yi ta yi nasu ba ko yauwa sannan ga faɗin su hatta yarji'a ilaina musa yarji'a ilaina musa saboda haka hatta tana yin nasu ba ita ma sannan akwai au au ita ta zuwa ƙura'ani ba ta zo ba eh au lalaka ai babu feli ba zari ba gai akwai da wani mawaki da ke cewa la'astashilan na sa'aba a udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabir yace la astashilan nasaba zan dauke wahala da sauki duk abin da da wahala to ni da sauki zan dauke shi ba zan dauke shi da wahalan ba don sai ya buwaye kawai da zara abuna da wahala shi gidan sai in doka to wahala gare a a yace au udrikal mana eh kaga au udrika ma'ana har sai na cimma biyan bukata ta to wannan shine tsari to irin wannan audin ake nema babu ta qur'ani hmm aunuri yannaka wannan awa ce iri eh eh na'am da yake cewa
to baka kawo ayan ba ai jimla dai ka kawo kawo muna aya ci ka kawo kamin dai ai baya muke bukata ba gaba ba akwai ta qur'ani na nan da yawa Hmm? akwai ta a ƙura'ani ba wanda ya tuna? au na haka na ba zubi da alkabe da au take a da auna tawafayan naka ita kake son ka kawo? to ta yi ina wata? to ka wadda baka manta ba a lalabota to walwawu sai wawul ma'iyya wawul musahaba ita ta zuwa ƙura'in na ita ba ta zuwa wawul ma'iyya tafidul musahaba a yanan ko a kusa-kusa ma akwai ta? Hmm? Hmm? Arju? A ɗabi ce wannan yashi, ta musahaba muke nema. Allati tufidul musahaba. Na'am? wana kulu wana kula misali la menene la ta'kuli samaka wa tashraba al-laban to irin ta muke ne wa tashraba al-laban la ta'kuli samaka wa tashraba al-laban hmm wa watan sauna ta ɗafi ce ka koma hadisi eh aha akwai wata a alu imrana wa zai tuna cikin ayoyin jihadi Mm, alu imrana ba wanda zai tuna ta Mm? Mm? ko yi shiru a alu imran to a kawo ta ita buwa ita Mm? akwai sa da yawa ga wada Allah ta'ala wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidin minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum ba ita ce wawal musahaba ce ba ta da fi wace wa nabluwa akhbarakum ko ba gane ba yawwa saboda haka da cewa wala nablu wannakum hatta na'lam al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum duk abu ɗaya ne ma'ana duka ibtila'in lokaci ɗaya ne za a yi shi musahaba kenan ma'ana za mu jarrabe abin nan za mu jarrabe ku don mu gano masu jihadi eh mu gano masu haƙuri tare da haka gobe za mu jarabi labaran ababen da kuke faɗa to irin wannan wa muke nema akwai irin ta alu imran to shi kenan ko to walfa akwai ta fa'u fa'u sababiya kenan fi jawabi a gani in ta zo a mahallin jawab ma'anar jawab ko nema ko hani yi kaza ko kar ai kaza kamar wala ta tagaw fi faya hilla alaikum ghadabi kamar bada Allah ta'ala la yamutuna menene menene ayin ke cewa la ya mutu fa yi kudu a ne ya farko aya take? magana yan wuta ba da Allah ke magana da yan wuta cewa ba za su maza la yi kudu alaihim fa ya mutu to ita ma wannan fa la yi kudu alaihim fa ya mutu fa'u sababi yake to ina wata fa'u sun ƙari fi jawabin kaga wala ta tagau akwai hali hmm? fatakuna ina zalimi ta yi to ina wata?
wala ta kuma kariya da ta ce ba ba'an sa
fa'an samun ai fi'ilin ne madin aha to yi ya kamin fasa ta tsoro na ai sai ya kawo taurakun da shi zai yi mai alƙalanci to shi da ya ce fi jawabin wa'anau bihi jawaban ba'da nafiyin autala wa'anau abinda malaman nahawu suke nufi da jawab din nan ba'da nafiyin ma'ana ta zo bayan korewa bayan korewa ko kamar layu quba alai korewa ne autala ko nema kamar wala tataghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi to irin wannan fa ake nema to ga misali guda ɗaya da zai baka kala tarum ilman wa tatruka tab ba wa tattaruke ba wannan kuskure ne wa tattaruka ta'ab kafin din nan bil fathi la tarum ilman karka nemi ilimi wa tattaruka ta'ab kuma ka ce wai ba za ka wahala ba shine ma'anar zancen eh karka ce wai za ka nemi ilimi amma fa kai ba sai ka wahala ba Mm. to tattaruka fi'ilun ne mudari'un mansubun biwawil ma'iyya wa alamatu nasbihi alfatatu zahiratu ala akhiri tatruka daga taraka ne ya turuku to sai baka wannan misali na wawul ma'iyya wannan shine mun ka gawo magana a kansa a baya to wannan sune nawasibu tunda lokaci ya yi sai mu bari wani sati sai mu yi jawazi duk sanda ɗaya daga cikinsu ya biyo sai ka yi jazama amma su malaman basara suka ce banda an da lan da kai da izan waɗanda su ɗaya ke nasaba a karan kansu amma sauran shida ɗin nan duka suna yin nasaba ne bai an mudmara yayin da ka ce لا ترم علما وتترك التعب وتترك منصوب ne bi an mudmara ايوه in sun zo li'rabi haka za su ce tatruka fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmara ba'da wawil ma'iyya haka suke li'rabi amma su malaman kuba suka ce a dukkanin su suna li'rabi ne a karan kansu to wannan dai sabani ne na na sunuhat سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته